العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu ummina hawwa'u da ke wannan unguwa ta bago a nan bayan makarantar yan mata ta doma a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da muke yi ta tattaunawa akan abin da ya shafi mu a matsayinmu na musulmai kai tsaye wajen gyara maɗauɗa marar gyara wajen zage dantse da kuma ƙara himma nan ba kuma ƙara himma wajen ƙoƙarin aiwatar da alkhairi domin Allah ta'ala yana cewa wa abu da rabbaka hatta yi a teka leƙi kai ta bautar ubangijinka babu daga ƙafa har yaƙi ne ya zo ma yaƙi ne na kuma shi ne mutuwa a yau muna yinin asabar daren lahadi wanda yau ya yi daidai da goma sha biyu ga watan shidan musulunci watan jimalin lithaniya hijira yau na da shekara 1446 goma sha hudu ga watan goma sha biyu na shekarar meladiya 2024 kamar yadda muke tattaunawa akan ɓangarori daban-daban wanda zai zama ƙa'ida ta fadakir fa'inna zikira ta fa'ul mu'minin a tunatar domin kai tsaye tunatarwa tana amfanar masu imani Allah ta'ala ya ƙaddara mana cikin bayansa masu imani hakanan kuma dukkan inda mumini yake to Allah ta'ala ya riga ya ba da shaida kan abin da zai sahi nutsuwa ya sahi kwanciyar hankali ya ƙara masa a sakankancewa da kuma nutsuwa ta rai daga bai gaba ɗaya shi ne karanta alkur'ani mai girma duk inda mai imani yake to matukar a inda yake ana cewa ƙalar lahu ƙalar rasu to babu shakka allah ta'ala ce za a gani cikin nutsuwa za a gani cikin kwanciyar hankali za ka same shi da gabansa da zuciyarsa gabaɗe sun samu ɗumanina domin ubangiji yana cewa allazi na amanu wa taɗuma inu ƙulubuhun bi zikirina masu imani su ne zukatansu suke samun nutsuwa yayin ambaton Allah da ambaton Allah zukatan masu imani suke samun nutsuwa a ce duk wanda yake marmari yake rawan kafa ya je gunda ake cewa qala Allahu qala rasul to alama ce ta mai imani ne nan domin mai imani shine zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali a duk lokacin da ji ana cewa qala Allahu qala rasul ko malamai suna cewa qala Allahu qala rasul a gun mai imani tamkar bayi ne da ake yi wa shuka idan an shuka ta tamkar bauruwa ne da taki ga shuka duk shukar da take samun bauruwa akai-akai da taki da feshi da sauransu to za a ga tafi banƙaye wajen kallo kuma za ta fi ba da sakamako da ake bukata amma duk tsoron da bai samun bauruwa bai samun kulawa bai samun taki to babu shakka wani maƙeƙashewa zai ya bushe gaba ɗaya wannan shine fa'ida ta jin ƙarar Allah ƙarar Rasul a zukatan masu imani duk zuciya da ta saba jin Allah ya ce annabi ya ce to babu shakka za ka same ta ba kamar ‘yar uwarta wanda ba ta ji ba kuma mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk mutane da suka ɗawa ɗaki daga cikin ɗakunansu shine masallaci suna karanta ayoyinsa suna bayani suna fahimta suna darasi to manzon Allah ya ce su ma akwai alƙawarin Allah kansu abubuwa guda uku za su same su na farko gashiyatu murah yanzu ta bakin manzon Allah dunnan din nan muna karkashin ambarila ta rahmar Allah subhanahu wataala rahmar Allah muna karkashin ta ayyazu sannan haffat humul mala'ika yanzu haka mala'iku sun kewaye mu duk zagagin masallacin da mala'iku rahama sun kewaye domin girmama abin da ake yi da martabar irin abin da ake faɗa wa al'umma shi ne ƙalala ƙalar su sannan abu na uku ta goma shi na uku wa zakarahumullahu fi mani inda yan dukkan munin da muke cikin ƙwariyar masallacin nan mala'iku suna ambatan sunayenmu ɗaya bayan ɗaya a fadar Allah mala'ikun hamalatul arsh da suke kula da al'arshin Allah suna ambatan sunayen muhaliyar yanzu haka abun Allah subhanahu wataala kaga ba inda zaka je ka samu wannan ta goma shi idan ba irin wannan ba inda zaka je ka samu irin wannan alkhairi da wannan falalar in ba gunda ake cewa qala Allahu qala rasul so daga ina kira da babban murya gare ni da sauran ƴan uwa musulmai mu yi ƙoƙarin ba wa wannan aikin alkhairi lokacinmu na rayuwa mu yi ƙoƙari a cikin timetable namu na rayuwa to mu sa lokacin da ake ciyar ƙara lauƙalar su ko kai kaɗai wajen nazari da bincike ko kuma ka zo irin wannan gurabe da ake haɗuwa a ƙara wa juna ilimi to duk zuciyar musulmin da ba ta da wannan tsarin to za a ganta ga falalliya ce za a ganta sharholiya ne kaɗai a gabanta idan mun kula dukkan bayan Allah na kwarai a dada yanzu da za a ambaci wani ce kai wani mutumin kirki ne ala san barka an ya mutu a ce Allah ya ji kansa to idan mun kula ba su yi wasa da irin wani lokacin ba su yi sakaci ba in masu ilimi ne to kullum suna kan hanyar faɗa mutane Allah da manzon Allah in masu dukiya ne a kullum dukiyarsu tana aiki domin gina wannan hanya idan ko masu mulki ne suna aiki da damarsu da damar da Allah ya ba su wajen ƙoƙarin tabbatar da cewa da'awa ta ci gaba da tsaya. To mu talakawa da ba mu cikin masu kuɗi ba mu cikin masu mulki to sai mu yi amfani mu ma da damar da Allah ya ba wajen lokacinmu na rayuwa mu rage wannan awa ɗayan daga magariba zuwa isha mu rage ta cikin ƙalubalen rayuwa mu mallaka wa irin wannan da'awar ita har ma inda asuba ana yi ka rage wani lokacin bacci da kalle-kallen waya da jin bbc da america ka ba wa fahimtar addini wanda lokacin in kana wannan za ga rayuwarka ta canja ita wannan sharholiyar duniya ba za ta kare ba wallahi tallahi ba za ta kare ba in ka ga sharholiyar duniya ta kare ta duniya ce ta kare gaba daya yanzu nan kullum muna buga misali waɗanda suka mutu shekara talatin a ƙaddarance a ce cikin hikimar Allah ɗaya daga cikin zai dawo duniya a yau to sai ya ƙirga abubuwa fiye da talatin wanda shi bai san su ba bayan ya mutu aka ƙirƙire su kuma suna nan suna ta ci gaba amma shi lokacin da ya mutu ba su ba kuma an rayu kuma su ma sun ji daɗin rayuwarsu to da kai da ni a yanzu haka idan kwananmu ya kare duk wannan technology da ake ta magana sa yanzu a duniya wallahi nan da shekara 20 ko 30 sai kaga abin da ake yanzu makauyanci ne domin haka Allah ya tsara duniya to kar ka yadda ka bata wa kanka lokaci akan abin da bai da tabbas yasa Allah da yake magana kan kafirai yake cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya so dai kawai sun fifita rayuwar gidan duniya duk inda ake shigi da fici game da duniya sun san gom suna da ilimi amma kuma game da lahira ba san komai ba kuma Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa ita lahira ita ce mafi alkhairi kuma canne gidan da goma ita duniya ba gidan da goma ba law kanat ad-dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi hayyan wa matiya da a ce duniya za ta wanzu kan mutum ɗaya ba zai mutu ba to da mazan Allah ya zo raye ne bi mutu amma tun da mazan Allah ya koma ga Allah ba wanda ya sai rabu a duniya kowa sai ya mutu innaka mayitun fa innahu mayitu kai din za ka koma ga Allah haka Allah ya faɗa manzo Allah amma su ma ba mai zama wa in mitta fa humul khalidu manzo Allah in ka mutu ka koma ga Allah akwai mai dawama a duniya ne amsa shi ne babu so daga in dai mun san da wannan to babu abin da yafi gare ni gare ka gare mu gaba daya mu bawa fahimtar addini lokaci mu bawa fahimtar addini lokaci mu bawa fahimtar addini lokaci in mun kula a tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya zama ya shafe lokaci mai tsawo da sahabbai iya fahimtar da su addini manzon Allah har mata yake biya lokaci ya je musu wa'azi ya tunatar da su dokokin Allah a kansu larabawa ne da yaran su addini yake magana amma duk da ka ba su koshi ba ba su gamsu ba har sai sun ji bayanin yadda addini yake a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu a galibiyar mu ba mu da wani lokacin lokacinmu na waya ne lokacinmu na bincike ne lokacinmu na kaza kaza ne shiga nan youtube shiga nan waye shiga nan waye channel channel duk ba wanda mu sani ba amma me channel ɗinka na addini a nan kuma shi kenan za ka zama ba gida shi ya alamu na zahiran min hayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun Allah ce sun san shigi da ficin gidan duniya ba abin da ba sani ba duk wani update abu to za ka ji labarin sabakinsa za ka ji labarin latest abubuwa za ka ji labarin sabon shi amma idan an zo ɓangaren addini to wallahi zai nuna shi ba gidaje ne ba abin da ya sani wani ban ana maganar kabli da ba da sai ji kamar ayyayin mutanen da ne kamar yanzu ba kamar wani ƙauyenci ne har yanzu kabli da ba da ake magana a to su ne mana suna nan kuma ba za a daina magana su bihiran da aka tashi alƙiya ba kuma in baka san su ba sallaka tana cikin matsala amma wani ya dauka wani wani kauyenci ne mutanen da ne zaki wani magana kan da ba bai sani ba amma duniya ba abin da bai sani to in dai har musulmi iya irin wannan rayuwa to wallahi abarka tausaya masa ne ka masa kuka da hawa domin bai san ma manufar da Allah ya kawo shi duniya ba domin Allah ta ce manufar da ya kawo duniya muka tsinci kanmu a duniya to shi ne dan masa bauta ne kawai wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budu ba mu halice ku mutane ba da aljanu sai dan ku yi mana bauta kawai ita kuma bautar nan ba ta yiwa da jahilci ba ba ta yiwa da jahilci ba ta yiwa da haka na ga ana yi ba ta yiwa da haka na gada ba ta yiwa bauta tana yiwa ne da ilimi tana yiwa ne da ilimi yasa annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai canja rayuwar duniyar gabaɗayinta dama allah ta'ala yana cewa shi alƙur'ani kitabun an zallahu ilaika littukkur jannata min adh-dhulumati ila nur littafi ne da Allah ya saukar gare ka ya rasulullah wannan littafin da kake bayaninsa zai zama sanadiyya tabbatar mutane daga duhun zalunci zuwa ga hasken imani a ce duk mutumin da bai da ilimin addini baya kokarin nema baya kokarin zuwa gunda ake yi to a ce duk wayewarsa ta zamani iya cikin duhu kamar yadda qur'ani ya faɗa karanta qur'ani da karanta ilimin mukan addini su suke wayarwa da musulmi kai su suke fahimtar da kai rayuwa ya take saboda ka wannan ƙalubale ne mai girma a kanmu kada mu kankance mu bawa wannan rayuwar amanna alhali kuma rayuwa ce wanda ba ta tabbas ana fahimtar wannan shi musulunci ya yanguwa a dunkule iya da manya-manyan ɓangarori guda uku ya sa malamai suka ce shi musulunci a ƙaddara kamar gida ne gidan nan iya da pad pad guda uku a cikinsa gida ne guda ɗaya amma iya da ɓangarori guda uku kuma har in ana so ka san wannan gidan ka ba da labarinsa to dukkan ɓangarorinsu sai kana da ilimi a kansu wannan ɓangaren ya kunci kaza da kaza wancan ɓangaren abu da kaza ne a cikinsa wancan ɓangaren ma kaza da kaza ne a cikinsa har ma akwai yiwuwar ka san suwaye suke zaune a nan suwaye suke zaune a can suwaye suke zaune a can har ma in yayi ka san adadin wanda suke zaune a nan da adadin wanda suke zaune a can da can to wanda shine zai baka dama kai ilimin sanin abin da ke gidan gaba ɗayansa to wannan bangarori guda uku wajibin kowane musulmi ne a cikinmu mazanmu da mata ya zamto muna da ta cewa a kowane ɓangare ɗaya daga cikin ukun ɓangare na farko shine ɓangaren aƙida tauhidi wajibi ne mazanmu da mata yaranmu da manya mu yi ƙoƙarin kyautata aƙidarmu ta zamto aƙida salima hatta na kusa-kusa malam abdurrahman ne aka dare Allah ta'ala ya masa rahama yake ci a wani ma ya ji wa alal mukallafi sai ce tasahihu imani ai tasahihu aqidati farkon abin da ke zama wajibi akan mai imani akan mukallafi shine inganta aqidarsa ya zanto aqidarka salima ce kubutacciya ce babu hada Allah da wani a cikin aqidarka babu yi wa Allah kishiya babu bawa wani ɗan adam tasiri irin na Allah a cikin aƙidarka babu ba mai yi ba mai hadawa sai Allah ka yadda da wannan a cikin zuciyarka ka yadda Allah iya da afa'al nasa Allah iya da siffofi nasa Allah ta'ala ya keɓanci da abubuwa keɓantattu wanda shi kaɗai ne keɓanta da su bai bewa ɗan adam dama a cikinsu ba akwai kuma abin da Allah ya yi da ɗan adam ɗin ya aikata duk wannan iya karkashin babin aƙida ka san me ake nufi da kaddara mai kyau da aka san mai kyau ka san me ake nufi da mala'iku da Allah ya sauka da Allah ya halitta wanda suke raye suke rayuwa ka san waɗanda littafai Allah ya saukar wa annabawa ka san suwaye manzannin Allah dan me Allah ya aiko su ka san ranar alƙiyama ranar ƙarshe da Allah zai ba da sakamakon kowacin aikin da ya duniya duk wannan suna ƙarƙashin babin aƙida ka yadda da wannan ka yadda akwai wuta ka yadda akwai aljanna ka yadda akwai tashin alkiyama ka yadda akwai ni'ima a kabari da azaba a kabari ka yadda akwai mala'iku za su tambaye ka daga zarar ka mutu ka yadda a kiyama akwai ba da littattafan ayyuka a hannu ka yadda akwai akwai tashi mahashar ka yadda akwai taruwa da Allah zai tara dukkanmu gaba ɗayanmu zai tara mu a guguda. Wani innan awwali da wal akirina lamar jamu'una ila mikati wa ma'an ka yadda da wannan. Sannan ka yadda akwai miza akwai siraɗi kafin siraɗi ka yadda akwai mizani na awon ayyuka wa nadha'ul mawazin lil qista li yawmil qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a ka yadda akwai mizani da Allah ta'ala zai sa mala'iku su dasa shi an ce mizanin ma ba wanda ya sanya yake ƙur'ani dai ya ba mu labari mazan Allah ya bayani amma mizanin hatta mala'iku ba san yaya yake ba sai a ran da zai aiki sannan Allah zai zo aka bar shi shi kuma aikin mizani shine auna aikin ka na nada da na zunubi daga ran da ka balaga aka buɗe ma fayil na rubuta ma aikin lada da aikin zunubi har ran da za ka mutu har ran da fitan numfashinka na ƙarshe to duk abin da ka yi a wannan tsakanin duration daga balagarka zuwa mutuwarka duk abin da ka yi to shi ne Allah yake cewa inna alaikum alhafiz ne kira balkatin kowane ɗaya iya da masu tsaro a cikinmu su ne wa'ansu bayan Allah masu karamci su ne mala'iku ko magana ka yi ko aiki ka yi ko motsi kai ko a ɓoye kai ko a fili kai ko cikin damuwa kai ko cikin farin ciki kai ko a garinku kai ko ba a garinku ba ne ko lokacin wadata ko lokacin talauci to ka sani mala'iku suna rubuta kuma su ba a ba su cin hanci ba ka maganin zuwa ko ba a zalimai ba ne ba za su rubuta ma abin da ba kai ba duk abin da kai za su rubuta ɓangaren zunubi iya da dama-dama dama damarsa shi ne za ka iya zunubi ka tuba kuma Allah ya gafarta maka an fahimta za ka yi zunubi amma in Allah ya baka ikon tuba da neman gafara sai Allah ya gafarta maka sai kun zama blank ta an goge ba komai to to shi ma ladan iyaye da abin da yake rusa shi yadda zunubi ake goge shi ake share shi da istighfari da tuba haka wallahi ladan aikin da muke yi shi ma iya rushewa amma janna daga cikin abin da yake rusa aiki akwai riya yin abu ba dan Allah ba duk yawansa duk daɗewar ana yi in dai ba don Allah ake ba ruwan Allah ce akwai hasada duk mahasadi mazan Allah ce wannan hasada tana cinye kyawun ayyukansa kamar yadda wuta take cin auduga an bayyanta daga cin abin da yake rusa aiki akwai shirka innahu man yushriki billah faqad harrama Allah alaihi aljanna ko kuma duk wanda ya shirka faqad habida amalu duk wanda ya mutu iya shirka to aikinsa ya rufe ji Allah sannan a cikin abin da yake rusa aiki akwai sum'a jiyarwa kai wani aikin alkhairi jiya ko shekaran jiya ko satin da ya gabata ko bara ko bariya aiki kai na alkhairi da kai sai Allah amma sai ka zo kana bada labari dan ayi baba kai aikin ya wuce ba amma ka zo kana ba abokanka ko yan wa labari dan kuma a yaba maka ji dadi to shi ma wannan bada labari shine sum'a kuma shi ma iya cin abin da ke rusa aiki to ka san aikin ka san abin da ke rusa shi ka san zurubi ka san abin da ke rusa shi da ka iya cikin babin aƙida to abin da ya ragu na ladanka bai rushe ba na zunubi ba a gafarta maka ba to su za a haɗa sai a ɗora su a sikeli a ranar alkiyama a ga wani ɓangare ne zai rinjaye in ɓangaren alkhairi ya yi rinjaye to kai fa ni'ima shi ne fa amma man saƙulati mawazinu fa ya ƙulu ha umu ƙura'u kitabiya inni zanantu anni mulaƙin hisabiya fa huwa fi aishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya Allah ya ce, Kun ga wannan gun da ake cewa za a auna lada da zunubi, kun ga duk wanda aikin alkhairinsa ya yi yawa ya yi rinjaye, kuma wata ƙa'ida ta Allah ya uwa, kamar yadda kullum ake bayani, ita aljanna ba, wai ba sai mutumin da bahi da zunubi ko ɗaya ba da zai ga aljanna. Ba haka ba ne, tikitin samun damar tafiya aljanna, idan ka je gun aiki aikinka na alkhairi rinjaye da zunubi. in dai aikinka na alkhairi ya yi rinjaye na zunubin to ka samu damar tafiya aljanna amin janna annabawa ne da mala'iku kaɗai ba su da zunubi amma haɗarin da illar a ce zunubinka ya fi aikin ladanka yawa to a nan masifar take a nan bala'in yake ana fahimtar wannan shi ya sa aiko a duniya za ka ji an ce aiwa ne ya ci jarabawa ya samu saba'in ya samu a to ai tunatin ɗin ya faɗi ko ya ci to za a god za a za a yi considering da latin da bai ai kwata kwata ba za a yi labarin su ko 60 ya samu over 100 ai ya ci jarabawa wannan 40 din faduwa ya ka'ida amma ba za a yi magana ta ba za a yi magana ta ba to haka Allah yake hukuncin sa idan ladan ka yi rinjayi to bangaren zulumin ko kallon sa ba a yi ba za mu a kalli shi ba shine duk wanda aikin zulumin sa yi rinjayi a gwada a ga ɓangaren ladan yarin jayi ɓangaren zunubin to zai dinga ce ha umkura oki ta biya ku zo ku taya ni karanta ni ta biya kamar dai a duniya mutum ya taɓo sakamakon jarabawa ya ga ya samu sakamako mai kyau ya samu distinction ko ya samu 2-1 mai security ya zo ya dinga nuna abokansa ai gashi gashi ai 2-1 na samu mai ƙarfi ai kaza kaza da kaza sauransu ha umkura oki ta biya ku zo ku taya ni kallo inni zanantu anni mulakin hisabiya ni ina da tabbacin yau zan samu sakamako mai sauki an fahimta ne mulakin hisabiya hisabi na zai sauki inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi aishati radiya iya cikin rayuwa yardajiya cikin annashuwa da farin ciki fi jannatin aliya iya cikin aljanna madaukakiya qutufu hadaniya ƴaƴan marmarin itaciyen gidan aljanna Allah ya ce suna kusa da ɗan aljanna. An gane ko? An ce itaciyan ‘ya'yan marmarin gidan aljanna ya yi daidai da alƙa'idu wal murtaji'u wal ƙa'i. idan kana tsaye to ‘ya'yan marmarin itaciyar gidan aljanna sun yi daidai da kai a tsayen nan ko sun fiya ba za ka yi ba ko ɗaɗɗage ba za ka yi ba a daidai tsayuwarka daidai za ka samu abin nan idan kana zaune to zai yi daidai da kana zaune ba za ka tashi ba idan a kwance kake to za su zo daidai da kana kwancen ka ɗauka kaci domin cikar ni'ima irin ta ɗan aljanna shi ne Allah ce ha daniya ‘ya'yan itaciyar gidan aljanna suna kusa kusa suke ga masu ci Allah ka samu na cikin su Allah ka sadar ba mu a ciki Allah zai ce kulu washrabu hani'an ku ci ku sha hankalin ku kwance shi ne bangaren hani'an ne ku ci ku sha hankalin ku kwance ba tunanin janye tallafi ko ba tunanin tashin dala ba tunanin kirkiro haraji ko eh wannan bad bad din da ake faɗa duk ba wannan tunani ba tunanin komai hani'an Allah ce bima aslafatu sakamakon abin da ku gabatar a aikin ku a duniya kun ga ranar irin wannan aikin ke ba za a ga ranar sai zuba sai kawo mutu sai a biya ba yi wa addini hidima ka ba shi lokaci ka ba shi dukiya ka ba shi damarka wallahi duk yanzu ba za a ga sakamakon ba sai ka mutu amma yi tana ya sa Allah ya ce ku ci ku sha sakamako ne na kwanakin ku na duniya da suka gabata bima aslaftum fil ayyamin khaliya kwanakin ku na duniya da suka gabata kun tsaya kun hana kanku kun takura kun ji ba daɗi duk dan ku yi wa addinin Allah aiki dan ku taimaki al'umma to yau ga sakamakon nan kaga idan kana so ni da kai mu kasance cikin irin waɗancan mutanen to ga satar amsa Allah iya mu mu yi wa addinin Allah aiki mu raya da'awa mu taimake ta mu yi haƙurin zama da juna mu zama to masu yafiya a junanmu mu zama to masu zata wa junanmu alkhairi ya zama to masu yaɗa alkhairi wa junanmu mu zama to masu binne shari daga kaji abu ba daidai ba kar ka sake daga gare ka yi gaba ka binne shi kar ka yadda wani ji a bakinka wannan duk aiki ne da za ka saka sakamakonsa idan kiyama ta yi ana fahimtar wannan duk wannan shi ne kamar Allah ke ce irin wannan fa za ku yi fa in kuna so ku zama to ha'u muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishradiya to ku zama to kuna wannan yanzu idan har kuna irin wannan to Allah ya ce ku ne irin waɗancan ɗin da Qur'ani yake bada labari saboda ka kai yadda da wannan iya cikin babin aqida za ka dinga karantawa ai na yi kaza na je masallaci rana kaza na saurari kaza an ce a taimaki addini na taimaka na je na sada zumunci na je na gano mara lafiya na taimaki marayu na yi kaza na yi kaza kana ta karantawa kana jin daɗi sai ka gwammace da ma rayuwarka ta duniya duk a wancan layi tafi domin kana jin daɗi kana karantawa kana samun annashuwa ɗai ɓarin ba mu karanta ko musu wa amma man utiya kitabuhu bi shimali amma waɗanda aka ba su littafin su hannun hagu mujriman mutane waɗanda ba su bi Allah a duniya ba waɗanda kawai sharholiya suka yi tai ana maganar addini ba ruwansu ana maganar lahira sai su kamar tatsuniya ma ake kamar kamar wani labarin facebook ne da da sauran media kawai ba su ma ba shi muhimmanci ba to idan sun mutu a irin wannan har zunubinsu ya rinjayi aikinsu na alkhairi yawa to su kuma sakamakon za a basu a hannun hagu ne kuma shi Allah subhanahu wataala tsarinsa ya sha bamban da ɗan adam an yi programin ɗin komai ba duk yawan mutum daga annabi adam alaihi salam har zuwa ɗan adam na ƙarshe a duniya idan Allah ya tara mu a buɗe a filin ma'ashar idan kiyama ta tsaya ba hoyi kira za a yi jiha-jiha ba ku zo karɓi sakamakon ku a ba kira za a yi ƙasa-ƙasa ku zo karɓi sakamakon a ba haka za a yi ba wallahi muna tsaye littafin zai faɗo daga sama kawai kowa sai dai ji nasa kawai in ka ji naka a hannun dama shi ke nan fane ba in ka ji kuma naka a hannun kuce ta baci an yi program kawai ruwansu za a yi kuma nawa ba zai je gun wannan ba na wannan ba zai je gun wannan ba domin tsari irin na Allah a lokaci ɗaya littafin kowa zai ji yarke nasa hannun shi jin littafinka a ɓangaren da ka ji shi to shi ne zai determine idan za ka tafi idan ka ji a hannun dama to shi kenan mala'iku za su fara raka ka za su fara cewa kwantar da hankalinka la ta khawfu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun malaiku su dinga ma rakiya zuwa aljanna idan kuma ya ji nasa a hannun hagu to kuma sai duka malaiku daga nan kuma shine wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala mukhazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yataluna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha mala'iku su ce musu yaya haka ba manzani ba zai muku bane ba ku ji an ce abu kaza ba kyau ba ba ku ji labarin gulma da riba da cin hanci da zina da luwadi duk ba ku ji labarin ba su da kyau ba ba ku taba ji an ce ba kyau ba me ka ku haka kine alamiyatukum rusulun minkum yataluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ba ku taba jin ana muku gargadi game da kiyama ba ba ku taba ji ba ya ce kalubala wallahi mun ji Allah mun ji mun ji mun ji an ce ba kyautu amma lokacin muna ganin ba ba haka ba gaskiya bane fa kazzabna wa kullu man nazzala Allah min shay sai muka ce ba ta lokaci ne kawai ba wani abin da Allah zai duk ba komai daga nan kuma sai ce to shikenan sai wuta kuma kaga an tambaye sun ba da amsar gaskiya amma amsar ba za ta amfane su ba domin lokacin ba da uzur ya wuce to wanda aka ba su littafin a hannun hagu man uce kitabu bi shimali fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya yace dama ba a bani dama ba ma a halice ni a duniya ba dama wannan ranar ma dama ba ta zo ta same ni dan adam ba shine ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya gashi yau ban san ya hisabi da zai kasance ba ina zan je ban sani ba ya laitaha kanat alqadiya yake cewa ya kai ton rai dama ta zamto ba a ma yi ta a duniya ba dama ba ta cikin layin mutane magaba da ɗan adam ne ba zai fi fitar wannan alaƙar bayan yau a duniya ya shahole sai abin da ya gada ba in ana ce mai Allah ta ya hana ya ji kamar ba a ma ake masa har ma ɗan adam ya samu damar da shi ni bai ma aikin kar ma ka haɗa da Allah ba aikin Allah nake ba wallahi akwai masu matsala ka yi ba ma aikin kar ma ka haɗa da Allah ba aikin Allah nake ba to in ya mutu sai ce dama ba a halicci shi ba dama baya cikin rijistar halittar mutane a duniya dama baya ciki shine ya laita hakanat alqadiya ma agna annimariya ga duk dukiyar da na tara bata amfani da duk dukiyar da na tara baya ni a kaza baya ni a kaza to zai ke faɗa da bakinsa dukiyar bata amfane shi ba ma agna annimariya halaka anni sulbaniya ga halaka ta zo min ido da ido ba ni da wata mafita ba ni da wata hujja da zan yi tafiya wajen halakan nan iya wannan surutan sai Allah ya ce ya mala'iku ku zuhu fa gullu ku kamo shi ku daure shi a daure shi da sarka ta wuta a ai ku kace makaranta ko annace mu ce ku kace makaranta ko ko ku zuhu fa gullu Allah ya ce ku kamo shi ku samu mari kudin daure shi ya daina wannan surutu shine wata aya Allah ke ta qalaka sa'ufiha wala tukallimun a musu tsawo ku shiru ba na san ba maganar ku ayi ba na san jin motsin kowa ai a duniya kun ji an fada amma ba ku yi aiki ba an bayyana wannan a Allah ta'ala yake cewa ku rufa gullu sumal jahima sallu sannan ku jefa cikin wutar jahim summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله أجيب شاء ترجحي sannan a cikin sarƙa ce kamu saba'in irin na wuta a ciki za a ɗaure shi a jefa shi a wuta wannan cin ɗin da Allah ce saba'una zira zira'i saba'in to an ce cin ɗin irin na wutar da za a ɗauko gaba ɗaya kamar ta kaca ko igiyar agogo a cire gaba ɗaya a ji hutu a duniya to kuma sai ya mutu a duniya duk ruwan da yake duniya wala sai ya kafi duk bishiyar da take duniya wala sai ta mutu duk ɗan adam da yake rai wala sai ya mutu a yanko sarƙar ɗan wuta daidai cin ɗaya na mashin ko na agogo ba duk sarƙafa ɗan gaba ɗaya a ji huta duniya wallahi ba wanda zai rayu to dan wuta Allah zai ce sai an ware wannan saba'u da zira'an a daure shi a ciki sannan kuma a jefa shi a wuta to da Allah in kana da imani ya zaka tsorace wannan bala'i ne abin da duk halittar duniya ba ta ta dauke shi ba duniyar ma ba ta isa ta dau ɗaya cikin dubunsa ba a yau to amma kan mutum ɗaya za a zargi wannan bala'i kuma ba mutuwa haka za a dinga ɗanɗana masa azabar ba zai mutu ba kaga Allah iya san mu da rahama iya san mu da jin kai da yake ba mu irin wannan labari domin tun a yanzu kana damar ka gujewa wacce musiba kana da dama ka tsallake mata an fahimta sun mafi silsilatin zarwa saba wani zira na fasluku Allah ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim shi dai ya kasance bai imani da Allah bai girma ba duk abin da aka faɗa game da Allah bai imani ba ya so kawai duniyarsa da sharhole su yake so wala yahudu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa a ce da miskinai duk wani mai hali iya kusa da mai kuɗi mai mulki tukunan sai da ya gina kansa ba zai kwadaitar a taimaki talakawa ba ba zai kwadaitar a taimaki marayu ba ba shi ba ba shine wala yahudu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna a yau gashi ba shi da wani masoyi ba shi da bajabajin al'amari wala ta'amun illa min al-risli ba shi da abinci sai risli shine wata duk kaya mai tafi kaya ce irin ta wuta amma mai tafi ita ce abincinsa Allah ya ce la ya'kuluhu wannan gislin din ba mai cin sa a cikin halittu illa al-qati'un sai masu ganganci karka ce masu kuskure akwai bambanci da qati' da muqti' muqti'un shine mai kuskure rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na shine kuskure amma kati'un mai ganganci ke inna fir'auna wa hamana wa jirru makalu kati'in Allah ce masu ganganci ba mai cin wannan bishiyar wuta sai masu ganganci Allah ya raba mu da su to wannan wajibi ne kai imani da wannan iya cikin babin aqida akwai ran da wannan abin da muke faɗa duk zai faru a aiki aikacin haƙiƙi ita ce ranar alƙiyama a dire a mizanin auna ayyukan bayi sannan kuma ga ga siradi ga siradi shi ma dole kai imani iyana bayan an kammala komai Allah zai halicci mala'ika mala'ika iya karkashin al'arshi ce ya halittun Allah Allah mai rahama juzu ala sirat Allah ya ce ga siradi nan gada ce ku hau ku haye ita ce hanyar tafiya aljanna kuma siradin nan an ce a saman wutar jahannama yake gada ce ƙasansa wuta ce shi hanya ce ita ce hanya ɗaya ta tafiya aljanna duk wanda gan shi a aljanna to ta wannan gadar ne kuma gadar tana saman wuta kuma Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa waridu kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jasiya ba ɗaya daga cikinku illa wariduha ai sai ya bi ta saman wutar jahannama tunda siradi a saman wuta yake haka Allah ya tsara zartaccen hukunci ne hatman maqdiya an yi doka an sa mata hannu shikenan ta zarta amma Allah ce summa nunajjil ladina taqaw sanadin masu takawa Allah ce zan tsirata da zukar gudabu kar ku ji ana siradi siradi siradi in dai kana da takawa kana da imani Allah ce zan tsirata da kai sannan kuma azzalimi za a basu a durkushe a cikin gidan wuta hadisi a muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake siffar da siradi yake sai yake cewa siradin nan da ake maganar sa addaqu min ash-sha'r ya fi gashi sirrin ta gashi ya fi siradi kauri ahaddu min as-sayf siraɗi ya fi takobi kaifi a shaddu hararatan min jamra manzo Allah ya ce siraɗi ya fi garoshin wuta zafi ga zafi ga kaifi ga siririnta kuma ƙasansa wuta ne kuma an ce ta kaza ka haukata kaga ai bala'in ba ƙarami ba ne imani ne kadai zai haifar da kai wallahi amma babu dubara amma duk bayan Allah na kwarai manzon Allah ce mala'iku suna kasan sirade suna cewa Allahumma sallim Allahumma sallim suna ta roƙon Allah Allah ga bayan ka Allah tsallakar da su Allah tsallakar da su duk wani mutumin kirki mala'iku suna masa addu'an Allah tsallakar da shi lafiya to haka sirade yake kuma sirade iyalan tabbatacce sai an haushi sannan za a wuce a tafi aljanna wannan duk aƙidar ka ta yi da wannan aƙidar ka ta zamto kubutacciya ce daga yawan kafarta ‘yan uwanka musulmai aƙidar ka kubutacciya ce akan komai ka bahi matsayin Allah aƙidar ka kubutacciya ce akan zagin sabon manzon Allah da kafirta wasu daga cikinsu ya zamto duk aƙidar ka babu wannan dukkan musulmi kamar zanta alkhairi sai dai in abu ya bayyana a gare shi kuma sai ka ba hukunci irin abin da ya bayyana kansa amma duk musulmi ka mai zaton alkhairi sai dai in aka san zaton ka ya bayyana a gare shi wanda shi ne aƙida ingantacciya ta musulunci karka yadda kai kaɗai ne musulmi duk wanda ba ya ra'ayinka ba musulmi ba ne duk wanda ba ya fahimtar ka ba musulmi ba ne duk wanda ba ya tafiya irin taka ba musulmi ba ne karka yadda da wannan musulunci musulunci ne kuma wannan saɓanin saɓanin da saɓanin fahimtar nan tun lokacin mazana na samunsa amma aƙida ɗaya ce tauhidi ɗaya ne amma ɓangaren furu'a ana iya samun bambance-bambance ya sa mazan Allah ke cewa su annabawa abanawo illati fassarar abanawo illati shine kamar ‘ya'yan mutum ɗaya ne amma uwa daban-daban an fahimta uba ɗaya ne amma kuma uwa daban-daban a samu mutum mai mata hudu kaga dole a samu dan wannan ɗakin dan wannan ɗakin dan wannan ɗakin amma uba ɗaya ne fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu al'ummar musulmai to tauhidin mu ɗaya ne tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhidi bai canjawa amma shari'a tana canjawa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane annabi akwai irin tsarin shari'arsa akwai irin tsarin manhajinsa zan muku misali za ku gane akwai lokacin da halal ne a musulunci mutum ya auri ƙanwarsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ya aure ta ta zama matarsa ya kuke gano na lokacin annabi adam ya alaihi salam lokacin annabi adam ƴaƴansa ne da ƴaƴan hawa amma haɗa su aure yake kuma yanzu nan ‘ya'yansu ne da shi da hawa'u uwa ɗaya uba ɗaya ake haɗa su aure ɗan wannan haihuwar da ɗan wannan haihuwar da hassan wancan da husainin wannan sai a haɗa su aure haka ake kuma ‘ya'yan annabi ne kuma haka allah ya ce ‘ya'yan rubutu ana tafiya ana tafiya aka daina haɗa uwa ɗaya uba ɗaya sai dai a haɗa ɗan wancan ɗakin da ɗan wannan ɗakin amma ubansu ɗaya haka haka haka har abin ya zo yau wanda kuma Allah ya haramta mana irin matan ma da ba za ka aura ba har abada amma haka abin ya taho ya taho ya taho ya zo har yau Allah ce hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akki wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi wujudikum allati dakaltum bihin fa in lam takunu dakaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf inna Allah kana gafurur rahim wannan ayo wannan matan su ne haramun ne ka aure su a duniya ko da da kai da su kuka rage a duniya to aure haramun ne farko aka ce uwa hurimat alaikum ummahatu wa banatukum da ayyanku amma da hadde wa akhawatukum da yan uwanku wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya haramun ne har zuwa ƙarshe amma da halal ne ka aure yar uwarka kun ga likullin jalalikum shir'atan wa minhaja lokacin annabi Musa alaihi salam idan mutum yayi fitsari har ya sake fitsarin ya taba tufarsa ko jikinsa idan jikinka fitsarin ya taba a lokacin annabi Musa to idan ka zuba ruwa gun bai tsarki ba sai ka kankare jini ya fito shine gun yayi tsarki amma jini bai fito gun tsarki idan tufanka ne kai wasa fitsari ya taba to sai dai ka yanke gun ruwa ba zai wanke shi haka hukuncin yake amma lokacin manzon Allah sai ka ce mu zuba ruwa kawai idan ka zuba ruwa yayi to irin wannan misala suna nan dewa tsakanin wannan annabi da wannan annabi da wannan annabi da wannan annabi akwai bambancin shari'a shari'a shari'a an bayyana wannan to mu yadda da wannan dole mu yadda da cewa musulmi zai iya yin kuskure musulmi zai iya yin daidai in daidan ya bayyane ku kuskuren yawa kamar ya zama alkhairi in kuskuren ya fi yawa ba tsinuwa za ka yi ba sai ka ba shi shawara ka masu addu'a an fahimta shine ma'anar al-muslim akul muslim inna bil mu'mini yaqwa fa aslihu baina akhikum mu yadda da wannan abu na gaba mu yadda akwai gidan wuta akwai gidan aljanna iya cikin babin tauhidi dole ka yadda da wannan akwai gidan ƙarshe da Allah ta'ala zai hukunci ƙarshen ƙarshen ƙarshe kowa ya samu masaukinsa akwai wanda za su tafi gidan aljanna Allah ya samu da cikinsu akwai kuma wanda wuta za su tafi fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir wa an sa tawagar aljanna za su tafi wa an sa tawagar kuma wuta za su tafi shi yasa halittar Allah in dai Allah ya halicci ka ɗan adam kai mutum to kai fa halitta ce wanda ba ta da ƙarshe ba akwai ɗan intabal dai da za ka mutu kafin tashin alƙiyama amma aka yi tashin alƙiyama kai ba za ka mutu ba har gaban abada an fahimta amma dabbobi da sauran halittu Allah zai iya kai su gaba ɗaya ba za ta yi su ba amma kai ɗan adam da ni mutuwa ɗaya ce idan mun mutu an tashe mu kiyama ta yi ta shi ba wata mutuwa kuma ba wata mutuwa in aljanna ka samu khalidi na fiya abada in wuta ce ma khalidi na fiya abada inda za ku gaskata wannan maganar shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan an kai ‘yan wuta-wuta ‘yan kai ‘yan aljanna-aljanna an yi ceto duka an gama duk ceto har Allah ya yi cetonsa na ƙarshe duk wanda da sauran imani da ƙwayar zarra a zuciyarsa an fito da shi daga wuta an kai shi aljanna an gama ceto an bar iya kafiran zalla da mushirikai zalla a wuta sai Allah ta'ala ya ce a kawo mutuwa a je a taura mutuwa za a ganta wata halitta ita ba saniya ba ita ba rago ba za a ce mala'ika ya ɗaga ta a nuna wa ‘yan aljanna ita a ce kun san wannan halittar sai ‘yan aljanna su ce wani ba musamman biyar ba musamman kome ba sai a kallar da ‘yan wuta su ma a fuskanto su suna cin azabar a ce kun san wannan halittar yan mutu suma ce ba san ta ba sai Allah ya ce mutuwa ce ita cike take zuwa take daukar rayukan ku a duniya amma ita ma ayu kwanan ta ya kare sai a san mala'ika ya yanka ta shike sai ce ya ahal janna khuludun khuludun bila maut ya yan aljanna rayuwa tabbatuwa tabbatuwa ba mutuwa ya yan wuta khuludun khuludun bila maut to karshen karshe sai Allah ya wannan kaga shi in Allah ya nace ka dan adam to kar ka dauka wannan mutuwar wai ita ce wai in kai shi kenan an gama a'a ba a gama ba za a ta da kai idan kuma an ta da kai din rayuwar da za ka yi bayan tashin ba ta da ƙarshe ba ta da iyaka ba irin rayuwar duniya ba ce in gidan daɗi ne gidan ni'ima fa ni'ima to haka za a dinga tafiya ba ƙarshe in ma gidan azaba ne haka za a dinga tafiya ba ƙarshe yasa a wancan labarin na lahira ya kamata kullum ka dinga samu a zuciyarka amma wannan duniya temporary life ce yanzu mutane nawa ne suka mutu ba za ka iya kirga su ba iya wanda ka sani ba in dai ka kai shekara talatin a duniya zuwa arba'in wallahi waɗanda ka sani suka mutu ba za ka iya lissafa su ba to haka kai ma wata kana cikin matattu amma duk wannan abu ne mai sauki me zai faru bayan mutuwa yaya mutuwar za ta same ka mai aikinka na ƙarshe a duniya mai kalmarka ta ƙarshe a duniya wannan shi ne haɗari wannan shi ne abin da ya kamata mu dinga tsaya muna yin tunani a kansa menene takunka na ƙarshe ina ne gunzuwanka na ƙarshe wanda daga shi ba za ka ƙara komawa ba waye daga cikin mutane za ku yi mu'amala da shi ta ƙarshe wanda daga yi ba za a ƙara mu'amala da kowa wane ne a duniya wanda shi ne ƙarshen tattaunawarka da shi daga shi ba za a ƙara tattauna da kowa ba me kalmarka ta ƙarshe a duniya me abincinka da za ka ci me abincinka da za ka sha na duniya na ƙarshe menene shi wannan shi abin da kowa ya kamata ya dinga nazari akan wani ya dinga nazari me lahazarsa ta ƙarshe tunda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim dukkan ayyuka to ƙarshen shi ne abin kallo ƙarshen abin da mai ka cika wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe mai kyau iyagun masu takawa kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yub'asu lil mar'u alama mata alai dukkan ɗan adam za a tashi kan abin da ya mutu iyayi abin da zai ƙara fitowa da wannan magana ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah ana aikin hajji sai faɗo daga kan raƙuminsa dama a kan raƙumi yake aikin hajji da ya faɗo sai raƙumin ya tattaka shi sai ya mutu amma da ihrami a jikinsa kayan haramin mahajjata ya sa da shi a jikinsa raƙumin ya tattaka shi mutu sai maza Allah ke cewa ku je ku binne shi a haka da ihramansa da kuma ku tona rami ku binne shi yub'as yawmal qiyamati mulabbiyan haka maza Allah ya ce yace idan kiyama ta tashi zai tashi iya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika lak maza Allah ce da wannan zai tashi domin da ita mutu kuma haka bane da ita mutu ita zai tashi to kana tunani ina tunani me yin abu ake mu na ƙarshe me ake mu na ƙarshe ihun da kake yi in ana ƙwallon kafa kana kayar da ka mutu a kansa hayaniyar da kake yi da musu da zage-zage kayar da ya zama tuki ne ƙarshen furucinka a duniya in har ba ka yadda ba to ai ba ka san me ƙarshen furucin naka ba sai ƙaurace ka daina kawai tun da lahazarka ta ƙarshe ba wanda ya sani sai Allah nawa ne za ka ji an ce su mutu amma har ɗan uwansu ma kunyar su faɗi labarin inda suka mutu masu ke sau nawa ana ba da labarin cewa wani ya mutu a ɗakin karuwa ana faɗa wannan ya je kuma bai san gun ajalin su je ba wani ya ji ya yi gararin masa ta haram ya ebo ya labto ya zo ko ci bai fare bai ya mutu wani ya yi sata akwai wani malami rannan na ga kilip ɗinsa na bidiyo ina gani ko mutumin kaduna ne yake ci abin mamaki akwai wata mota ta yi haɗari kuma labarin ne true life ne abin abin ya faru da ta yi haɗari to akwai wasu a can gona suna aiki da suka ji motar ta yi haɗari ya suka taho kafin zogun motar akwai wani wanda da shi aka yi haɗari to a lokacin bai mutu ba sai rarrafo ya san abokin tafiyarsa akwai kuɗi a gunsa kuna fahimta da ya ga iya cikin ya galabaita shi wajen abokin tafiyar kamar ma zai mutu kawai sai je zare kudin aljihunsa sai sa aljihunsa kawai sai rarrafa ya koma gefe kwanta kwanciyar da ya yi wallahi shi ma ya mutu wallahi tallahi waɗancan da suka zo ɗaya daga cikinsu yake cewa wannan da wannan da ya zo ya kwanta a nan ɗin nan to ya je ya ɗau kuɗin wannan domin na gani aka lalima aljihunsa aka ji kuɗin wancan mamacin su ya ɗauku kuma shi ma ya mutu kun ga shirin duniyar ba kun ga shirin shirin nan ba kuma da wannan satar wallahi da ita za mu hukunci a lahira kaga dai ko kuma bai ci ba a matsayin ɓarawa zai tashi tunda shine aikinsa na ƙarshe a duniya sata kuma na gani da ido na shi ma wani bidiyo wani matashi ya ji ya zaro wa wani ko ta mace ce ma waya ya tsallako sai mota ta bange shi faɗi mutu ga wayar ta faɗi amma mota ta biye kuma wayar sa ta ce Allah bayan da bai iya ba ka ji tsoron Allah da tsoron Allah yasa duk inda akwai zargi a gun karka ba shi amana karka ba shi amana duk gun zama in dai da akwai zargi duk mu'amala in dai da akwai zargi kanta duk ciniki da kasuwa in dai da zargi cikinta wallahi karka bata amana karka bata amana duk wani aiki duk wani samu in dai da zargi cikinsa shari'a bata gamsu da shi ba karka yadda da shi akwai yiwuwar ya zama shine karshen mu'amalar ka a duniya kuma in ka mutu da wannan da za ta shi gobe dole mu dinga sa wannan aramu mu haƙurƙuta da mu a kan wannan rayuwar ba ta da tabbas ba ta da tabbas an fahimci wannan ƙarshe mai kyau ake so kowane musulmi ya cika da shi ƙarshe mai kyau shine abin da mutum zai mutu ana mai ma ana mai barka barka barka wanda ya mutu abin da ake kyakkyawan zato a kansa yanzu misali mutum ya mutu a masallaci ya zo sallah ko ya zo karatu ya mutu amma za a ji daɗin irin mutuwa da yi wani ya je aikin hajji ya mutu a can za a yi farin ciki domin iya kuma aikin alkhairi ya mutu wani iya neman abincinsa ko dago ko gona ko waye iya neman halli ya mutu za a yi farin ciki da wannan wani ya tafi zumunci sada zumunta ya faɗi ya mutu za a yi farin ciki da wannan duk wani aikin da Allah ya bada umarni a yi inda Allah ya taimake kwananka ya ƙare a wani aiki ya cancanci a barka da arziki domin kawo mutu cikin gina umarnin Allah kawo mutu cikin irin abin da Allah yake so kake aikatawa yanzu misali manyan malaman namu guda biyu da Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da malam awwal malam awwal Adam Albani Zari Allah ya ji kansa kun ga dukkan sun mutu amma sun yi mutuwa wanda kowane musulmi bai kimanta wannan layi ba in dai kai musulmi ne mai imani ba ka yi mutuwa irin tasu ba ɗaya iya sallah ranar juma'a asabar juma'a iya tsaye iya karatun ƙur'ani a kai shi wace mutuwa ce ta kai wani alfarma waɗayan kuma ya taso daga majalisin karatun sahihul bukari ya taso daga karatu littafinsa ko gida bai zo ba dan ma'ajalin sai same shi a ka kowa ya mutu a wata mutuwa wanda za a yi musu baka da arziki an san dai mutuwan nan dole sai an mutu dama almautu wahida wa sababu haka fi ita mutuwan nan kwaya daya ce amma sababinta iya da yawa sababinta iya da yawa kuma dole mu tsorata mu tsorata matuƙar tsorata ta yaya da wani irin yanayi mutuwa za ta same ka da wani irin yanayi da wani irin aiki za ka cika a rayuwarka me mu'amalanka na ƙarshe da mutane wannan kullum ka dinga sa shi a ranka kullum da dinga sa shi a raina kullum mu dinga kwana muna tafi da shi kuma kana sujjada kana roƙon Allah kyakkyawar cikawa kana sujjada kana roƙon Allah zuciyarka Allah ya tabbatar ma ita kan addini kana sujjada kana roƙon Allah Allah ya karkato da zuciyarka a kullum kan gaskiya da neman gaskiya wannan shine abin da ya kamata mu ɗauka ka'in da da'in mu na yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sujjadarsa iya sallan nafila nana Aisha radiyallahu anha taji da kullun ta iya cewa Allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ba'atik ya Allah mai jujjuya zukata ka juya zukata ka zuciya ta kan yi maka da'a kan addininka ya mai sassarrafa zuciya ya Allah ka sarrafa zuciya ta kan yi ma da'a haka manzon Allah yake domin ita zuciyar nan illa marhim Allah illa marhim Allah Allah ta'ala ka taimake mu ana mana ishara lokaci yayi za mu samu matsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da muka yi ko tutubin harshe Allah ta'ala ya fi mana sai kuma haduwa ta gaba insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirye da mu da zuriyar mai dora muka tafarki madidici muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana zulubin ya gafarta mana kusakuran mu muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana ladan mu Allah ta'ala ya fi mana ya samu cikin bayan sa da yawa gafara da rahama da jin kai muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mamatanmu kuma Allah ta'ala ka ji kansu muna roƙon Allah ta'ala wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwanmu na musulmi da kasar mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya karo mana arziki da kwanciyar hankali Allah ya karo mana arziki da kwanciyar hankali da yalwa da wadata dukkan abin da zai razana mu ya tsoratar da mu Allah ya tsare mu daga shi muna roƙon Allah ta'ala wannan hawan farashi da tsadar rayuwa da ake fama da ita Allah ta'ala ya kama na ƙarshen ta lafiya Allah ya kama na ƙarshen ta lafiya Allah ya kama na ƙarshen ta da imani muna roƙon Allah ta'ala dukkan masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su yan midiyan mu da muke ta fama da su ko ina ba dare ba rana muna roƙon Allah ta'ala ya karba ayyukan su da namu ya cika musu ladan su da namu duka yan kwamitin wannan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sauran dattawa da matsakaita da matasa na wannan unguwa muna yi wa kowa addu'a fatan alkhairi ita unguwar Allah ya ƙara mata albarka Allah ya kara zaunar da ita lafiya dukkan wani alkhairi da ci gaba Allah ya kwararo shi a wannan unguwa da sauran unguwanninmu na musulmai gaba daya mana addu'a wanda ya gina wannan masallaci Alhaji Imran Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah mai tukuici da aljanna mahaifiyarsa da aka sawa masallacin sunanta Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta da rahama da sauran mahaifanmu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana mana addu'a Allah mai da kuwa gidansa lafiya duk wanda ya zo wannan muhadara Allah ya samu koma da ladan mu riki riki akan mu ya Allah Allah ta'ala ka raba mu da rushewar aiki ka sa wannan lada ya amfane mu a kabari mai amfane mu kuma a gobe alkiyama Allah ka sa mu lafiya mu wani lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum